أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وأن- فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين يو غاشمنا جمعة شابيو غواتنا سفر هجرة شكرا دبو دا ريهودو دا أربعين دا, دا daga nan markas ahalus sunna wal jama'a wanda ke birnin da makaran a unguwar karkada kamar dai wanda aka saba insha Allah akwai dan fadakarwa kahin muhara tafsir mu za mu tashi tafsiri cikin suratul hijr aya ta 26 insha Allah fadakarwa game da kun san kullum aka ce mutumin kwarai idan yayi wani abu an yi hodi an yi ganin lahin a gaskiya kan samu yawan tambayoyi ko na shiga haƙƙi ko na babakere na 'yan uwa mata ya su yi bayanin kaza kaza kaza kuma an ƙare ya ce kuma ahalu sunna ne hama iya zuwa tafsiri ya ce hama iya zuwa tafsiri yan uwa kamar da kullum cewa kullum rayuwa ba na saba ba haka yake ɗabi'ata ko al'adata kullum kamata ya karatu ya canza mu daga al'ada daga ɗabi'a mu koma bin doka ta musulunci daga cikin wani ababen abin mamaki za sa mutum mai da'awar sunna amma lokacin rikici kai tsaye irziri zai ce na miki saki uku wani ma sakin guda dillahi ne an wa tsari na musulunci nasin ƙur'ani sura ta musamman allah subhanahu wa ta'ala ya mana don suratul talaq tsarin saki a musulunci kuma ya mana umarni fataliquna li iddati na wa'asu da idda amma duk da wani umarni na Allah da sura ta Qur'ani ta musamman ta tsarin saki na bayan can cikin suratul nisa na maganar bin hanyoyi na wa'azi na kauracewa na bugu da bita kara karya ba da maganar dai neman dangi in ta kai a kirawo iyalai a zamana duk a tattauna bayan waɗannan matakai sun kare ne tukun kuma shi ma sakin halatta a yi shi cikin ka'ida cikin idda sananna imma cikin tsarki da dai lokaci wanda ya dace ba kurin ba da kayan shi kurin nasu keki ko sakin ɗaya ne ma laihi ne iya wa jiya ma kun kwanta yanzu ka ce ka masa ka sake ta iya buƙatar bin doka ta Allah kan wannan tsarin da Allah mana ka je ka bi ta wannan ka bi ta wannan an ga wannan an ga wannan dangi da komi an je an baka wannan ɗaya balle ma a yanzu an ka samu ci gaba za ka an yi almai da sunna ne ma dalilin kana ahlus sunna kin ne ma aka baka to amma idan abu ya lalace ba a tsaya abu sunnar sai mutum ya ya abin shi mai daɗi kurin sai yanki hukunci duk wannan dangin da aka tara aka yi magana kansu aka zo aka almin cikin mutunci sai ku ji labari wanda tana gida ba mu ji labarin abin da aka yi kurin dan shi abu hannun shi yake shi zai yanke da kuma ya saki iya bukatar gaskiya mu ayi kokari a yaki da zuciya mu yi kokarin bin dokoki na Qur'ani da Sunna don mu samu zama lahiya idan yau kai kama da wani ta zama da yakka kenan bin tsarin musuluncin shi zai kawo mana kyakkyawar rayuwa kai cikin nutsuwa diyarka cikin nutsuwa mataka cikin nutsuwa kowa cikin nutsuwa in amma doka ta Allah ne amma in bin doka ta Allah in yi abin da na ga dama da ina da hali in nake yanke ta to Allah ya bar bayan kana cikin yan ta'adda akan doka ta Allah Allah taimake mu da bin dokokin Allah bismillah al-rahman aya ta 26
ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولقد خلقنا الإنسان من سلسال من حمأ مسنون ɗan wa wa'in ayoyi za mu ji asalin rigimar ɗan adam da hatsarin ɗan adam ke ciki a nan allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar mana asalin halittanmu walaƙad halakanar insan lati haƙiƙa mun halici jinsi na mutum adam kenan farko min salsalin min hama'in masanu daga wata laka busassa wata ta canza nan wani yace min turab min tinin ladin min salsalin kalfahar dindai nan marahin ne da Allah subhanahu wa ta'ala mai iko mai yin abin da ya so ba kai zai aka busa adam aka busa ma adam kun ga adam na ana ganin shi sai da aka busa matakaiya min turab asali dai ya tabbata a sunna wannan kasa an dauko ta da dukkan wuri wuri daban-daban na duniya da baka da fara da ja da masara da mai taushi da mai da mai tauri ire-ire da haka dai da manzana ba labarin ta wa'annan canjin wurare da aka dauko idan aka dauko kasa halitta adam shi yasa halin yan adam yake daban-daban wani ja wani hori wani baki wani masara masara yace wani mai kaushin hali wani mai kaushin hali duk ya dace da irin kasar da aka hada aka yi mu asali kenan bayan wannan zuwa sunna tabbata sunna cikin musulmi Imam Ahmad kenan wannan shine asalin turab wannan turab kin ce za a gama heta domin an aka jika kasa mai take koma tin idan laka ta jima mai take yi za ta fara tsami ta yata musannun min hamadin masanun kenan laka ta canza an jika ta canza ta koma baka ta canza kuma ta kuma kuma sanun ta fara tsayanu haka laka ta jima wannan idan kuma ta jima ta wasan tsayin laka an ta bushe tana kuma salsal wa mai tauri ta kalfakar aka buka bayanin kamar zaman randa ko tulu kwankwan inda ka buga za ta iya kara dole matakai da aka wajen halittar adam to wannan tabbacin halittar adam dai daga wannan tsantsan laka kuma take canza bayan suke na adam ga asalin halittar shi ya ce wani janna halakanawa min kabal min narin samu shi kuma aljani usuli uban iblis mun halicce shi kahin halittar adam ya zo kahin halittar adam ya ce min narin samu daga wuta mai shiga jiki ko mai kuna daga wuta aka yi shi wannan ya zo a sunna annan salasalam iya bayani cewa khuliqatil mala'ikatu min nur wa khuliqa adam wa khuliqa al-jannu min marij min nar wa khuliqa adam mimma wasifa lakum wannan ina ga ruwaya ta cikin bukhari tun wata ina ta kagade yace an halici adam an halici aljani asalin mala'iku daga haske aka yi su jinsu mala'iku Allah ya yi su da haske aka halici aljani daga tsantsar wuta aka yi adam daga abin da aka siffanta mu shine wannan daga laka daga ƙasa ya ce aljani mun halicce shi kayan adam daga wannan wuta mai ƙuna wannan haka yawa kana bayan ƙarewa ko mega mala'iku وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين نعم وإذا قال ربك للملائكة كأنبتا متاني wani abu da ya wakana lokacin da ubangijinka ya yi wata magana ga mala'iku ya sanar da su inni khaliqun basharan min salsalin min hama'in masanun zan yi mutum wata halitta ta mutum daga ainihin tsantsan lakayan wadda ta canza wannan halitta da zan yi fa'iza sawaitu wa nafakhatu fihi min ruhi idan na daidaita halittar shi ta yanda nake so na busa mai rai daga cikin rai na nan nisaba zuwa ga Allah dan Allah shi shine mana mai komi ba da mawayar a Allah shi busa mai ran ya ce bayan na busa mai wannan rai ku ɗaukuna malayaku faƙa'ulahu sajidin ku waɗi ku yi sujada ga wannan halitta ta haka Allah musu umarni ba su labari in an kare ga abin da za a yi kuma an yi halittar adam ki an musu umarni a mace fasadar mala'ikatu فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين نعم وانا أمرني ده الله سبحانه وتعالى يبادا yace dukkan mala'iku fasal mala'ikatu mala'iku sun yi sujada ta kulluhum ajma'un dukkan su gaba daya kayan babu wanda aka rage daga cikin mala'iku kowa ya bi umarnin Allah ya yi sujada ga wannan bawa na shi amma wannan illa iblis aba sai iblis yaki bin wannan umarni duk da iblis cikin kaf ala bayani kan min aljin jinsin shi daga aljannu yake sabanin irin abin da yake zai wani isra'iliyat cikin tafsirai da suke kawowa a shi ma cikin mala'iku yake amma da sunan azzazilu iya cikin masu bauta ƙware a cikin mala'iku ma iya cikin ubbar masu bauta mai yawa ta mala'iku da da kisa ce doguwa wai shi ma dai iya cikin mala'iku daga baya a nan ne ta ko aka wadda shi aka lance shi a nasun qur'ani da sunna sun tabbatar mana shaydan daban iblis daban wa iz qulna lil الملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس بئس للزائر.
للظالمين بدلا
وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم lokacin da ubangiji ya ce mala'iku ku yi sujada ga adam fasada da mala'ikatu mala'iku suka yi sujada gaba daya illa iblis ya ce kana min aljin sai iblis bi bi wannan su dama shi daga cikin aljannu ke fa fasaka an amr rabbih ya ki da'a shine tawaye ya ki bin umarnin ubangiji na yin sujada ga ma- ga wannan adam yace afatattakhizunahu wa zurriyatahu awliya min duni wa hum lakum adu bisa jazalimin badala yanzu wannan shaytan wannan maki naku shi za ku dauka maki maki ku dauka a matsayin masoyinku Allah ce tur da irin wannan canjin ka dauke makiyinka a masoyinka yan wa a takaice dai maganar iblis aljani ne ba mala'ika bane kwaran wata isa ka ajiye ta a gehe wannan iblis aba an yakuna ma'a sajidin sai yaki suje yaki zama yaki yin kenan sujada ta mata sauran malaku su ko shi kenan yaki yin sujada cikin malaku suka sujada kenan yaki bin da yaki bin umarnin Allah na yin sujada ga Adam wannan abu da yayi Allah mai tambaya a قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أقل لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون bayan iblis ya kiya Allah mai tambaya ya iblis ya kai iblis ma malaka Allah takunu ma asajidin mene ya hana ka ka shiga layin masu sujada ga wannan bawana me dalili da hujjar iblis qal lam akun li asjud li basharin khalaqatahu min salsalin min hama'in masnun Allah ni kai ta gidan ko ni ba zan yi ba sujada sam ga mutum mutum wanda ka halitta daga laka mai wari min mi sujada sanu ya alfakari cewa shi ai halakatar min nar zamu ji insha Allah shi ya yi shi daga wuta iya alfakarin kenan ya yi mutum daraja wannan girman kai shi ya kai ga iblis ganin adiya ga adam ya hai adam daraja don shi ya ga adam da kasa ce shi wuta ta hai kasa daraja wannan kiyasi mummunan kiyasi shi iblis ya yi ya kashe baro shi yanzu ga hujja da ya ga malamai Allah ce mishi قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين
قال فاخرج منها فإنك رجيم yanzu wannan abu da yayi na kin bin wannan umarni na Allah subhanahu wataala aka mai umarnin huta daga cikin layin mutanen kware layin bayan Allah na kware kai malaku kenan fakhruj kuma fa innaka rajim kuma kai mana jehehe daga rahama Allah abin jehewa daga rahama ta Allah yan ba kai ba rahama ta Allah wa inna alayka la'ana kuma tsinuwa ta tabbata kanka tsinanne ne kai kuma tsinuwa ba ta yankewa ila yawmiddin har tashin kiyama mu ne in wa Allah ya so dar hamash ya baka dama abin da ya hana ya haramta ko da shirka da Allah ce za ka yi shekaru kana yi ɗaya rana ka tuba Allah ya gafarta ka ya gafarta maka sai gida aljanna amma iblis Allah ce la an ƙare har tashin kiyama kai tsinanne ne dan wannan in ba ta nama tare mun Allah ya ku haka nan Allah ya ce duk wanda ya zina an kare duk wanda ya sha giya kullun sai wuta duk wanda ya kariya sai wuta Allah ya zo ba mu ci alamai ta kai inda Allah Allah so ya haka ya mana kowa ce duk wanda ya kaza laifin sakon Allah kuna ya dan wuta ne kurin ba mu ce ma Allah mai sai ko ko canza umarnin Allah mu wannan rahama ce ta Allah gabai sai sa mana damu tuba mu tuba a gafarta mana mashi iblis jihehe ne daga rahama ta Allah har tashin kiyama shi ne bilis ya san da haka Bab- babu gyara babu natuwa an ƙare sai nemi wata hanya daban ƙala rabbi قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإن إنك من المنظرين مم.
إلى يوم الوقت المعلوم نعم قال قال رب فأنذرني إلى يوم يبعثون yanzu ya nemi ta dabara cewa Allah ka dakata mana a bari da ka a kashe ni har ya zuwa ranar tado da bayi har kiyama kai mutu kun har karshe har karshe qal sai Allah ce fa innaka minal munzirin eh an barka an dakata maka a makanin ba lokacin da shi yake so ya ce ila yomi da wakatin ma'alum zuwa wani wani wuni na lokaci sananne a wajen Allah nan dai me kenan an bar shi an dakata mai ba zai mutu ba da gaugawa zai ja lokaci dan uwa wannan shine asalin rigimar dan adam da iblis ko matsayin dan adam hadari da dan adam ke ciki nan ne tushen magana nan ne dan ba inda bai taso da kullum ana cewa mai imani lazim ɗan adam kullum karka zama kana tunanin matsayinka kakanan kana ci kana sha ka yi arme ka yi aiki ka samu aiki ka yi gida ka yi iyalai ka yi wannan duk wannan duk cikin program ɗin adam ne cikin zaɗin adam ne kayi kayi kayi me ƙarshen duk wannan lamarin za ka bar wannan duniya to shi wannan iblis duk wannan tsarin kai da kake wani tsare-tsaren gaba daya shi babban tsarin shi gashi nan me ya ce kala rabbi قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين
kaji kai kake magana in yi gida in yi wane ne in yi waye wane ne shiga na shi qala rabbi ti ya ubangiji bima aghawaitan dalilin wannan halakar da ni da kai dalilin wannan bawa naka la uzayyinanna lahum fil ard wa la ughwiyannahum ajma'in kina rantsa da girman ka Allah wa'annan yan wa'annan sai na kawata musu ƙarya in kawata musu sabanka a cikin ƙasa idan kawata musu kayan banza kuma zan ruɗe su gaba ɗaya Allah kashi rantsuwa da yi ta ga yanda zai da kai ga yanda zai da ɗan adam in wa wannan alkawali da yi mun koma cikin araf ta mu biyu bai ma a gabaita ne na ƙwadon nan zan maga abin da aka yi قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين
da zai wa wannan alkawali da ya yi na hallakar da ɗiyan adam za mu gani ka fara ya ɗauki alkawalin wai ta kowace hanya ya yi rantsuwa fabi ma a gawaita ne ya Allah na rantse da girmanka dalilin wannan hallakar da ni da kai laƙa'udan na lahun siratakal mustaqim duk wata hanya ta kwarai za shi ya zamana da katin kawo ya ture ka kakka shiga duk hanya ta kwarai he ya je ya tsaya duk kayan kwarai ya hana kakkai kakkai bari to ba nan ya tsaya ba kadai ba yan kamin hari ba kayan ka zo ita sun mala'ati nan min bainihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim yace Allah kuma zan je musu zan kai musu hari ta kowane bangare zan je da gaba da da gaba da baya dama da hagunkin su wala tajidu aktharuhum shakirin wannan bayi naka mafi yawa zaka samu ba sa ma godiya kuma ci Allah ba mu labari wala kar saddaq alim iblis zannu fatabahu ila falqa min almu'minin wannan alƙawari da ya wannan tamanin Allah ya ce iblis tsammani da yayi na hallaka da ɗayan adam ya gaskanta abin da ya ƙauni domin sun bi shi ɗayan adam kin sun bi shi illa yan kaɗan daga cikin masu imani Allah samu alalinsu kayi shi yan uwa wannan kowa a cikin mu mazan mu da matan mu kowa iya cikin wannan tarko iya cikin wannan yaki tsakanin shi da iblis da diyan shi da haka yan uwa kenan ba abu mai hadari a rayuwa ka ta dan adawa adawa ga dan adawa ba dan adawa na duniya nan sai na kayan duniya na siyasa a dan adawa na hakika wanda domin nema ke ga a wuta kura kuma kai kake gafala kamar ta shiga harkokinka shi ba shi da aiki sai wannan ba ba shi da aiki ila ganka ka bar hanya kura kuma rantsuwa kuma gurin shi kenan a duniya kai da kake da gurin ka yi kaza ka yi tara kuɗi ka sai kaza ka yi gida ka yi mota ka yi diya ka yi waye shi ba shi da gurin komi ila kun ya ganga ka ɓace kuɗa ya yi wannan rantsuwa za shi ta kowane ɓangare sai ya ga waɗannan mutane ba sa gode ma Allah to yanzu Allah ce fakhruj fakhruj minha mazamuman madahura قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين na'am yanzu Allah bar umarni na ukhruj minha ku zama madhura yanzu ka huta daga matsayin gida na aljanna kuma abin zargi abin korewa daga rahama ta Allah to wannan maganar zargi da maganar korewa daga rahama ta Allah ga alƙawali da Allah ɗauka laman tabi aka minhu su innan ɗiyan adam wanda kai rantsuwa za ka bi ta kowane ɓangaren su shi kuma Allah bai ce ba a baiwa sai ce asalin asalin mutum iya cikin jarrabawa an ce tsakanin wata jarba mai hadari nan Allah ya rantsuwa nan Iblis ya rantsuwa muna tsakanin rantsuwa biyu an Iblis ya rantsuwa sai ya gama da mu kuma Allah ya rantsuwa la amla anna jahannama minkum ajma'in Allah ce sai na cika jahannama da kai da duk wanda ya bika daga cikin ɗiyan waɗannan adam ce Allah ya rantsuwa sai ya cika jahannama da ɗiyan adam da Iblis wacce za a fasa haka yi wakil shi ake yaƙi ne iyakai yaƙi tsakanin mutum da iblis kana nan don ya ce dama da hakun ke ta kowace ɓangare a yake alkhairin zai biyu ka kaka cewa kai kai mai sallar na abin mai sadaka ya samu kariya a gani mai kyau ce kai mai badawa ne abu dai kai ka iya kai goni ne duk hanyoyi na ƙwara a nan bai baranka kaka cewa a masallacin ba baranka bai a masallacin ba gidan giya ba a masallacin a aikin ƙwaron da kake yi ta yadda mai sama ya bata maka aikinka ko ta hanyar ya saka hushi misali yanzu kawon taimako sanuwa kasan adam sai kawo mutum agaji kai tun agaji ɗan adam wata ran sai ka ya manta ka maka ta mashi ba wata ran ya magana mafi kan magana sai zuga ka ka mai gori ka mai gori da ka gori ya kare da ka gori ya rushe gaba ɗaya da ka mai gori da abin da ka ya rushe Allah ce ka gani to kage hanya dari ka tana da daban ya saka wushi ka ka bata gaba daya shi ya dariya ya bore na kenan yaƙi ta kowane bangare ba bari ba yake muna tsakanin wannan hadarin rantsuwa ta iblis da rantsuwa ta Allah subhanahu ta'ala yanzu ga abin da ya rantsuwa zai dan wa kusan girman hadarin yanzu wannan dai Allah ne ya rantsuwa shi ya rantsuwa ga abin da zai a gaba tun wannan abin da wajen muku farkon rigimar dan adam farkon matsalar tsarin taso daga can abin taso can da tushe kuma tsara magana daga yadda aka fara Allah ya yi wannan magana mace ga Adam wakala ya Adam usukun anta zurka jannan usukun anta zurka jannan wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjuka aljanna araf ya Adam uskun anta zurka jannan wa ya Adam uskun anta wa zawjuka aljanna فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين yanzu bayan wannan duka bayanai da kare iblis ya rantsuwa Allah ya rantsuwa Allah ce ya adam kai usukun anta wa zawjukal janna kai yanzu ka zamna a wannan gida da kai da matarka ku zamna a gidan aljanna a yake amma fa kula min haisu shi utuma duk girma aljanna ku ci abin da kuke so kun ragadan cikin sauki cikin yalwa amma wala ta ƙaraba hadhihi shajara kan ku yarda ba ci ba ko kusanta kada ku kusanci wannan itaciya don kuna kusantar ta fatakuna min zalimi za ku zamanto daga cikin layin azzalimai za ku cuci kanku da kanku yawan kaga daga kaga adam duk girman aljanna ice eh ne aka ce kaka taɓa kura ya ci komi ba ce madadi ne kai kawo da ranka kurin ta ce aka ce aljanna cikin aljanna kwace madadi a cikin aljanna kwace madadi aljanna kai ce wai ce madadi aljanna kwace madadi ko a cikin kurin zama cikin mutane wai ce mara dadi aljanna sama abin da aljanna sama mara dadi ka ji ka shi kenan nan shi da Allah ce ka kusanta wannan itaciya za ka zamanto daga cikin azzalumai shi kenan za an ba an ga adam ka shiga ka more ko mai kai amma banda na itaciya to ya bana فوسوس لهم الشيطان فوسوس لهما الشيطان عن أنها فوسوس لهم
لهم الشيطان فوسوس لهما الشيطان عنها يبدي لهما ما هو لأسأتهما يبدي لهما ما لأسأتهما يبدي لهما
ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين
جزاك الله خيرا yanzu kenan bayan adamu na cikin aljanna kuma ga kashe da aka mishi amma shaidan fawasa wasa lahuma shaidan ya shiga ya sa musu wasuwasi wannan wasuwasi ya yi da daman don ya kaskantar da ya budu ya lahuma ma wuri an ma masawati ma daman ya yi ne ya musu tonan asiri daga na wace tonan sirili domin suna cikin sutura mutunci na gidan aljanna na kayan aljanna ya musu haka don ya san daga sai saba ma Allah wannan sutura babu ita shi ne ya yi haka yubdi ya lahuma don ya bayyana musu ma wuri an huma min sab'ati ma abin da aka riye musu na al'aurarsu sai zo musu nan asiri ya musu zur ya sa musu zur kuma wannan don ka gane wa adam amai da ranewa ba kurum ba da kurum cikurin ya cikurin a cikurin ya ci a a abin da ce waƙar ya ce musu ma na hakuma rabbukuma ubangijin kuwa wannan abin da aka yi bai hana ku ba an hadihi shajara mana ubangijin ku bai hana ku cin wannan itaciya a banza illa an ta kuna malakai ne a wuta kuna min khalidi kajuwa kurin hina adam wannan abin da aka ce wani cin ka ci shi ba abin da ya hana a hana kai ba abin da ya sa hana ka cin itaciya kurin ba a so ne domin in ka ci za ka zama mala'ika ko ka zama to ba ka mutuwa ha abada yi biyo wa adam ta hanyar matsayi da dawama ka a mutu da girman adam kenan son matsayi da ka a mutu duk bala'in da ka a mutu ita kuma ya mutu wannan shi ne matsala ta wannan hanya ya biyo ma'ada ga abin da an ci a samu matsayi kun ba a mutuwa ha abada bayan ya gaya musu haka wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin kajuwa da yaudara he da ya rantsuwa da girman Allah an ce ba abin da ya zara Adam ya wannan rantsuwa ta ƙarya Adam bai tsammanin wani zai iya rantsuwa da Allah akan ƙarya mutum bawa na Allah ya rantsa da Allah akan ƙarya Adam bai zai haka haka za ta faru to wannan maganar rantsuwa da yayi inni lakum alamin nasihin na ni na haka na rantsa da Allah misali ina muku nasiha ina gama gaskiya ne kurin ga abin da ya hana aka ga abin da ya sa aka hana ku cin wannan itaciya kurin dan ku zama mala'iku ko ku dawo ha abada wannan abin da aka yi fadallahu ma bi ghurur فدلاه ما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما الشيطان وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين
Allah ce wannan fadallahu ma bi guru shedan ya shiryar da su ga cin wannan itaciya ta hanyar rudu ta yi rude su da me rude su da dawwama ko matsayi ta wannan hanya ya ruɗe su falamma zaƙa shajara lokacin suka ɗanɗani suna cin wannan itaciya ba da lahoma sau a tuhuma kai tsaye suna ci sai suka zur su kai fara ma shi ya sani ya san matsayi abin suna cin wani itaciya sai al'aura da aka musu sutura ta aljanna kai tsaye ta zube yanzu masu kaya na aljanna mutunci sai ga sanan wadafika ya khasifana alaihima min warqil janna sai ga an shiga yawo ana neman gani har ya laura ka bai lalace kada ka cikin sutura cikin mutunci adon aljanna amma yanzu neman itaciya neman ganyen ice ake wanda za a rihe al'aura suna cikin wannan hali na rudu na neman a rihe al'aura وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة شن كم أبنجي يكرا أبنجي يكرا آدم نوا وناداهما ربهما أبنجي يكرا يسو ألم أنهكما عن تلكما الشجرة بنا هنا كوبا تأوانا إتاتيا kuka ci kuma wannan da yau da ku wa kuma na gaya muku inna shaitana lakuma aduwwu bi na gaya muku shaitan makiyi ne kuma kiyayya a fili karara ba wani kwana kanta kiyayya ta tafi ta zahiri ya aka yi kuma shiga wannan hali ba an gaya muku ba kab ku yi shi kuma da yaro da ku an gaya maka bakin ne yau kuma ka ba makiyi kun ga nan muna magana adam iblis ta fara tun daga baban adam wannan za ta kaka mu ba a wannan wai mu gane ne abin nan ka san girman hadarin iblis mu san girman hadarin shaydan a gare mu wani aji ba mu labarin asalin baban mu adam annabin Allah manzon Allah wani Allah ya halitta da hannun shi amma gashi a wannan halin tarkon iblis ya shiga zo bin jami magana ya gudu cikin wannan halin me yace da suka ce قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين انزو شقاونا هالي قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين دكتك يا الله zikirin sun tabbatar da sun wada sun tarko sun shiga cikin tarkon iblis sun tabbatar gadan gadan ya musu yaudara shi za ke neman gafara ta Allah rabbana zalamna anfusana ya ubangijin mu da yanzu mun zalunci kawunan mu laifi mun abka cikin laifi suke ana neman gafara ta Allah sai waɗanda muka gafir lana wa tarhamna ya Allah idan baka gafarta mana ba wannan laifi namu baka ji kanmu ba daga dara maka Allah da na kullum na khatirin za mu zamanto daga cikin masu tabewa dan ba baka hasara irin hasarar lafiya suke nan akwai nadama sun yi nadama game da wannan laifi nasu na shiga cikin tarkon iblis masu na neman gafara ta Allah da jin Allah kar Allah ya kama su da laifi suna labarin yadda Allah ya la'anci Iblis ko kuma tsinuwa ta har abada to suna neman tsari a wajen Allah Allah ya gafarta suna neman gafara ta Allah da jin kan rahama ta Allah da jin kan Allah yanzu ba ni Allah ya ce musu قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين نعم ينزو ألا بل من قال هبطوا بعضكم لبعض عدو كسبكوا mana daga aljanna munnan Allah kenan suke maganar zama a nan babu ta ƙare zama cikin wannan rahama ta Allah ba su awon sakon da kuka yi nan gida ne na masu na masu da'a ba a nan ba saba ma Allah gidan aljanna gida ba saba ma Allah nan yanzu ku sabka kuma ba'dukum li ba'din adu Allah ga muku da kai kenan iblis ɗaya iblis da kai adam da ku tsakaninku makiya ne a san da haka makiya ne amma wani kiyaye ana za a ji a yi ta wani kun fila da mustaƙarun nan ƙasa za ku ji wani kun fila da mustaƙarun wa mata'ar layin za ku zamana a zai ƙasa ce za a koma za ku suke na umarni a sarko ƙasa a saman ƙasa za a yi gwagwar mai can ce matabbatar ku can ce matabbatar kuma wa mata'ar layin za ku yi ɗan rayuwa zuwa lokacin da Allah yanka makoma. kuma wannan Allah ce fiha tahyawun qala fiha tahyawun wa fiha tamutun wa minha tukhrajun wannan kasar za a kai ku Allah ce fiha tahyawun a cikin wannan kasa za ku ci gaba da rayuwa kuma wa fiha tamutun a cikin ta za a ɗauki ranku kuma in lokaci yayi wa minha tukhraju daga wannan ƙasa za a huddo ku da yin hisabi in wannan haka Allah ya hukunta tsakanin Adam da Iblis da zuriya kowa a cikin su to wannan ƙasa da za a zo gidan gugurmaya ne ta Allah ta fa'in ma cikin bakara fa ma ta lakum min hudan amma ta hudaya fa in ma yatiyannakum minni hudan faman تبع هداي فلا خوف عليهم فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون Allah ce fa in ma ya atiyan nakum minni hudan tambakara ne bayan amsa mun sarkowa Allah ce in ma yanzu kenan ga kunan za ku zo duniya wannan duniya Allah ya tsara zai aiko da manzon da sako daga wajen shi zai ako da manzanni a cikin iyan adam ya ce yanzu fa'in ma ya atiyar na minni hudan yanzu in shiriya ta zo muku daga wajena faman tabi a hudaya fala haufun alaihim wala hum ya zano duwan da ya bi shirin da ke zuka nan an koro ku an wudo ku daga cikin gidan aljanna to amma akwai damar komawa lokacin da na aiko da shiriya duk wanda ya bi shiriya ta ba magana tsoro ba bakin ciki gare shi yanzu ya koma gidan da ya huto gidan aljanna amma wallazi na kafaru wa kadzabu bi ayatina والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أما كيش مسدا والذين كفروا وكذبوا بآياتنا وإن سكت kafirce mu Allah an san kaita da ayoyin Allah ulaka ashabun nar su wannan sune yan wuta kuma hum fi khadu khadu masu dawama a cikin gidan wuta wannan algayin da Allah ya tsara ma Adam da iyan Adam a rayuwa ta wannan duniya yanzu ka yanzu a ci gaba da gwagwarmaya can cikin arafi Allah yake gaya mana bayan wannan bayani yake mana cewa ya bani adam ar anzalna
يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوءتكم وريشا ولباس التقوى خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون
ba ka sake ba bani adam sawati يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا na'am وريشا ولباس التقوى خير ذلك خير ذلك ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون yanzu yan mun ji ga wani yanzu a cikin duniya sai da yake mana wani kira da sanarwa hanyoyi masu kai mu sabaro mu neman kawa da burgewa yace ya bani adam kad anzalna alaikum libasa yuwari sawatikum mun samar ko mun sabkar muku muna samarwa ce da Allah muku na tuwa wadda za ta rihe al'aurar a can aljanna ta matsala ta neman an hudda ma adam sutura kenan nan duniya Allah zai ba zai ba ku kayan sutura a sa kayan iri iri ga sanan iri iri na rihe al'aura yace warisha kenan akwai kaya na darura na sa kaya a kiyaye al'aura kuma akwai kayan aro a yi kulliya a mori a birgi duk wannan Allah samar da su a duniya to amma waɗannan ababe kada shiga wani ba su takawa zalika khair amma ku sani kada wannan kawa ta rude ku kayan ado ya rude ku ya ce libasu taqawa tuha ɗabi'a ta tsoron Allah ta zalika khair ita yi alkhairi kan aka burge kai sab kun kai mutum banza ne yan wani shi sama zan ka cewa ta isa abdul dinar ta isa abdul dirham ta isa abdul khamida ta isa abdul khamisa ta isa wantakas a shan ruwaya annabi ce ya hallaka bawan kudi bawan dinar bawan dirhami mu ce bawan naira bawan dala bawan sefa kuri shi kudi kura annabi ce ya tabi ya hallaka shi haka ya tabi bawan kaya bawan riga bayan kayan ado bawan shi ke da gudun ba abin da ya dame shi kun ya sab kun ya more to ne ya halaka wani hanyoyi da shaidan ke yaudar dan adam to Allah ce ku sani kenan ka zamanto mai tsoron Allah shine hakikanin kwalliyarka hakikanin gurinka ka zamanto mai neman tsoron Allah jin tsoron Allah shi ne komai a duniya ta zalika min ayatillah wannan abin da yake gabata daga ayoyin Allah ne kuma an ba ku wannan labari jalla Allah mai zakarun dan kuma masu wa'azuwa ga shi da yanwa ga asalinmu ga matsalanmu ga abinda wannan duniya ta wannan ta duniya ga abinda muke ciki a kanta bayan haka Allah ce mana kashe ya bani adama يا da kuma kusa بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يعلمون na ɗan uwa ɗan lamin ba lamin ba kenan إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون na'am yanzu ɗan uwa duka bayan wannan bayanai zai ana ɗan uwa kuma ce kullum ce qur'ani littayi ne jagora wanda yake sa mu kan alƙibla kan hanya mu ɗauki ƙur'ani littayi ne jagora mai sa mu kan hanya ba kuma mun ji ba karatu an ji karatu a wannan ya zama to ibaka seti na matsayin rayuwarka da irin haɗari da kake ciki a wannan rayuwa ta duniya tsakanin alƙawalin Allah da na shedan kuma da irin haɗarin shedan ga ɗan adam da mun ga da yawa baban mu adam ba mu ba yanzu bayan wannan Allah ya kira ya bani adam ya ɗiyan adam duka nan kowa cikin mu iya ciki maza da mata la yaftan lakum shaitan la nan nace nan fitina nan la yaftan lakum shaitan kakku yarda kashe ne kada shaitan ya fitine ku la yaftan lakum shaitan kada ku yarda shaitan wannan makina ku kakku yarda ya fitine ku dan iya nan ba shi da aiki illa ya gama da ku kakku yarda ya fitine ku kama akhraja abawaykum min aljanna kamar yadda muka labari dai kamar yadda ya yaudari uwayenmu adam da hawa ya fitine su ya huddo su daga aljanna yanzu an huma libasahuma liyuriyahu ma sau'atima yadda aljanna ya yaudare su ya musu tonan asiri ya sa aka hudda musu tuha da dan ya gwada musu al'adarsu a hili to wannan shaidan ala ta koyi hankali da shi sai Allah ce gama innahu shi wannan shaidani shi wannan shaidani ya raku kuma huwa wa qabiluhu min haythu la tarawna mushkila kenan wani dan adawa ne wanda baka gani ko a yakin waka ce yakin yakin yakin yakin wani ke yake ba yake ba sojira fa yakin sun kuru yakin an sun kuru shi yake zo ku shi kare da ya juya shi ranku ban ko kiran ba sai shi ba inda yaki ne gaba da gaba sai wani ake jewa da ake tawaye wuri da yawa inda suka kama gari ake gaba da gaba tun an gama su amma sai labe cikin mutane so su hira da ku su muku jaje iya kwana heji ko maka dan baka bagane shi baka sama waye shi kenan shine hadarin shedan Allah ya ce shi innahu shi shedan yarakum huwa qabilu iya ganin ku ba shi dai ba da shi da kabili da jama'a shi iyan shi suna ganin ku min haisu la tarawnahum ta inda ku ba ku ganin su shine hadarin wannan yan uwa bayan wannan hadarin kuma tare yake da kai kuma kowa da nashi cikin sai musulun annabi sallallahu alaihi ke cewa sahabbai ma minkum min ahadin illa wa qala Allahu bihi qarinahu min al-jinn qalu suka ce ya rasulullah yace wa iyaya illa anna la anani alai fa aslam fala yamuru illa bi khair amin da kace sahabbai babu daya a cikin babu daya a cikin ku ma minkum min ahadin babu wani daya a cikin ku kowane ne illa wa sai Allah ya wakilta mishi karinki shi ma'ana abokin zama daga cikin aljannu kowa da nashi suka ce wa iyaka ya rasulullah har kai ma ya manzan Allah da naka yace wa iyaya nima da nawa nima haddani amma ce illa da la'ana da inni Allah ya taimake ni ni nawa fa asalam ya musulunta fala ya amurni illa bi khair bai mun umarnin banna sai alkhairi ko haka wata rana cikin sai musulunci da Aisha wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam cikin dare ya huta sai kishi ya kama ta ita shi take iya gidan wata daga cikin matan yaji da ya dawo ta hau ta hushi ya ce aisha a wakar da zaka shida miki halayen shida nake zo miki shida nake na zo miki ta ce ya rasu Allah shida ne kuma zai ina shida zuwa nirka shida ne a mazin nirka shida ne ya ce yi kira shida ne ta ce a wale kullum sani kowa iya da ya ce kowa iya da shida ne ta ce ya ta rasu da haka ma ya rasu da ya ce wa ya nima da nawa ya ce Allah ya taimake ni nawa ya musulunta baya mana umarni da komi sai aikin alkhairi kuma kenan shine hadarin da muke ciki gwagwarmaya ce mai hadari ta kawa ta awa bai da sa maka wasu wasi kuma ta kowane bangare da rantsuwa ta kowane bangare duk hanyar da ka sani ta ina ne ba barin mu zai ba washi zaka je ka ji wata wata ran kana jin wasu wasi har ma zai ce maka wawa Allah ma gaba haka manzo Allah ce zai sa maka har ya ce maka wawa Allah ma wayi shi cikin musulun sunan abi dawud sabai suka suka ce ya rasulullah da ibn abbas suka ce ya rasulullah wallahi wani wani tunani na zo ya rika yawo a zuciyarmu da mu hutu mu yi lafazin wannan abin da yake raya mana wala gwanda mu kone mu zama gawayi ake nan ana samun haka yace wani abin kuna samun haka a wurin wajatumu kuna samun haka su kore sunnah yace zaka sarihul iman wannan shine iman kace a wurin da kace a imanin kenan da abin ya tsaya a wasu wasin da ka zo ba aikace abin haike damun ka imanin kenan sa kana hake nan ba a rabuwa da wasu wasu idan idan sahabbai sahabbai sun shiga irin hali ina ga mu yan baya kenan dan wa akwai hadari kuma dole mu san da hadarin kai yau da muka neman tsari a wajen Allah da wata ruwaya da annabi musa yace yace dan zai suka sai musulmi zai zo ya rinka riya maka kalma hatta ma wa Allah sai idan ka samu haka cikin abin da kuwa sahabbai ka ce amantu billahi wa rasuli kai tsaye amantu billahi wa rasuli wata ruwaya ce idan ka ji haka ka ku yi ta'awuzi su uku ka towa bangaren ka nagu a'udhu billahi minash shaitani rajim tubu ka towa bangaren ka nagu amantu billahi wa rasuli a'udhu billahi minash shaitani rajim ka yi ta uku dun hanyoyi ne na kauce ma sharrin shaitani haka cikin sunan abi daud yace idan mun abin kun same shi ku ce huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin huwa bi kulli shay'in alim dun an addu'o'i ne da ake karantawa dan neman tsari daga sharrin shaytan kai da addu'a in ziya muqallibul qulub thabbit qalbi ala dinik yace innahu yarakum huwa qabilu min asla tarawnahum suna ganin iya ganin ku da shi da jama'a ta inda ku ba ku ganin shi yace inna ja'alna shayatin awliya lil mu'minun kenan aka muna san kenan marasa imani su Allah ke ba su yake sa shaidanu su ne masoyansu kenan mai imani Allah na mai kariya kuma iya neman tsari daga shaidani ka rika neman tsari daga shi uwa ina ganin ya kamata illa wata el fa'ida zan kawo yau in an jima ba da fa'ida ba cikin sunan na abi dawud ruwa ta inganta nan menene mas'ala addu'a ce mahi gajarta cikin idan ka shiga wani mugun hali halin damuwa ko bakin ciki ruwaya ta ibn hibban abinda yake ruwaya da cewa manzana ya tara duka gidan gaba daya ya tara duka iyalan gaba daya yake ce musu idza wajada ahadukum ghamman idza wajada ahadukum ghamman aw karban ko za waje da a hada kuma gammun aukarbun idan damuwa ko bakin ciki ta samu ɗayanku falyakun Allah Allahu rabbi la ushirku bihi shay'a a ce wannan cikin abin da ke gudda mutum damuwa kai tsaye addu'a ce gajera wata ruwa ta sabin tu'mais ta ce manzara ke ce ya sama in sanar da ke da wata kalma da za ki faɗi a lokacin damuwa wannan addu'a ce gajera mutum ya karanta ta duka shiga wani halin matsala halin damuwa karanta ta Allahu Allahu Rabbi la ushriku bihi shay'a Allah kare mu daga dukkan damuwa Allah kai mu fatan sama insha Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم آت أنفسنا تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها مولاها اللهم آت أنفسنا تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها مولاها اللهم آت أنفسنا تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها مولاها سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته